yawwa to shine sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa Abdullahi dan Abbas wa idasta'anta kuma idan ka nemi taimako idan ka nemi taimako to shikenan eh fasta'in billahi to ka nemi taimako da Allah duk lokacin da kake nufin zaka nemi taimako to ka nemi taimako daga Allah na wani abu wanda kake nema ko na duniya ne ko na lahira ko menene to ka nemi taimako a wurin Allah saboda shine mai iko akan komi kamar yadda na faɗi yawwa amma wannan bai gushe wani abin da musulunci ya bada damar shi misali a ce kaga wani mutum ka taimaka mai kada ya dauki buhu zai iya daukan shi ko ka dauki na ka kura mai akan dabba wannan duka annabi yayi magana ma akan sallallahu alaihi wasallam yana wannan ba za a ce ba ai ka kasa daukan wani abu ka ce wani ya taimaka maka a ce ka ka nemi taimako wajen wani Allah a ba haka ake nufi ba irin da wanda na faɗi na wajen roƙon to shi ma wajen taimakon haka ne akwai abin da ka san kawai Allah ne shi kai tuntunce shi akwai wani abin da kuma Allah ya ba halittu daman su yi maka to in ka biyo ta hanyar da Allah ya baka daman ka neme shi baka ƙetare iyaka ba to wannan babu laifi idan to fa idan sta'anta annabi sallallahu alaihi wasallam idan har ka nemi taimako fasta'in billah to ka nemi taimako a wajen Allah To, sannan kuma wa'alam annabi ce ka sani annal ummata cewa al'umma duka mutane baki ɗaya. Lawishta ma'ad da za ta tattara, ala an yan ka bishiyan akan ta yasa amfanar da kai da wani abu na daga alkhairin duniya ne ko na lahira lam yan ka bishiyan to ba za su amfane ka ba da wani abu qad katabahu Allah ba za su amfane ka ba da wani abu lan yanfa'uka illa bi shay'in afwan illa bi to ba za su amfane da kai ba sai da wani abun da kar ka taba hullahu laka dama Allah ya rubuta maka shi tun a can Allahul Mahfuz har kaga mutane sun maka wani da a ce duka duniya da suka suna so su amfane ka dona kun ba abin da dama Allah ya rubuta shi ba to ba za su iya amfana kama da shi sannan kuma wa in ishtama'u annabi sallallahu alaihi kuma idan suka tattaru ala an yadurruka bi shay'in akan ta su cuce ka da wani abu lam yadurruka to ba za su cuce ka ba illa bi shay'in sai da wani abu qad katabahu Allahu alayka wanda dama haƙiƙa Allah ya rubuta shi a kanka yawa kaga aya ma ai da kanta Allah yana cewa wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi Allah yace idan Allah ya taba ka ya shafar da kai da wani abu wanda yake na cuta ma'ana dai ya dora maka wani abu na cuta to fala kashifa lahu illa huwa babu me yayi maka wannan cuta in ba shi ba Allah wa in yuridka bi khairin kuma an Allah ya nufin ka da alkhairi fala radda li fadli babu wanda isa ya maida maka wannan fadlar tashi yawa kuma wata aya Allah ta ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab babu wani abin da zai samu na daga musiba a cikin ƙasa ko a cikin kawunan ko na abu na musiba to sai wani abu da dama yana nan a cikin littafin Allah Allah ya kaddara cewa zai samu mutum na haka ko me ya same ka ko na khairi ne ko na sharri to ka san cewa kawai daga Allah ne mutane wannan sun zamanto sababi ne da haka sai ka yarda da shi ka amince shi kuma ka yi hakuri da shi ka san cewa Allah ne ya yankin ka da wannan abu abinda Allah bai yankin ka to ba zai same ka ba rufi akil aqlam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an dauke alƙalimma duk da cewa kalamul kudura wanda yake rubutu guda ne amma saboda girmama sai aka ce kalama aka kawo jami ina abinda Allah ya rubuta na abubuwan da ya kaddara tun an dauki alkalama waje fatis suhufu kuma takardun a sun bushe kenan babu zancen komowa a kan shi sai dai wani abinda Allah riga ya rike tsara akwai rubutun da Allah in yayi shi bai goge shi ko kuma wanda in yayi yana gogewa in hullahu ma yasha wa yusbitu indahu ummul kitab Allah yana shafe abin da yaso kuma ya tabbatar da abin da yaso kuma a wurin shi ne ummul kitab to ashe eh tunda haka nan ne an riga an rubuta an dauki alƙalami kuma takardun sun bushe to wani abu ne za ka gani a nan wanda na amfani ka ga cewa ba daga Allah bai ko kuma wani abu na sharri wanda za ka ce ba daga Allah ba ne kenan mutane ba su iya su kara ka da komai sai da wani abin da dama Allah ya tsara shi kuma ba za su iya cutar da kai ba da wani abu sai da dama abin da Allah ya rubuta sai ya same ka amma dama imanin mutum bai ya cika eh kamar yadda wani hadisi aka nuna sai lokacin da ya imanin cewa duk abin da Allah ya kaddara ya same shi sai ya same shi kuma duk abin da Allah bai kaddara bai same shi ba zai same shi to matakan mutum bai kai ba wannan wurin to har yanzu dai imanin shi bai cika ba yake to rawahu tirmidhi wannan hadisin tirmidhi ya ruwaito shi wa qala kuma yace hasan ne yace hadisi ne kyakkyawa sahihun ingantacce eh yace to wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma ta riwaya ta ghairi tirmidhi wata riwaya wadda ba ta tirmidhi ba yace to kuma abinda annabi ya faɗi a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar riwaya ibnu humayd kenan da kuma imam ahmad to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfazillaha ka kiyaye Allah tajidhu amamaka zaka same shi gabanka ana zaka samu taimakon shi da kulawar shi da komai a gabanka yace ta'arraf ila Allah yace ma'ana ana yin tahabbab ilayhi ka soyu zuwa ga Allah wa taqarrab min rahmatihi kuma ka kusantu daga jin kanshi wa ridahu da kuma yarda shi shine ake nufin da ta'arraf ila Allah to in kai haka nan kama ta hanyar bin abubuwan bin shi da kuma nisantan abubuwan hana shi to wannan kai haka nan kayi ta'arrufin zuwa ga Allah kenan to in kai haka nan shi kuma Allah ta'arruf ila Allah fi rahai wai ka sani Allah a cikin yalwa ko kuma ka ka soye yadda kanka zuwa ga Allah ka yi abubuwan da Allah yake son su na biyayya gare shi da barin abubuwan da bai so ka aikata su fin raha'i a cikin yalwa lokacin da kana cikin arziki da lafiya da komai babu wani tsanani ya arifka fi shiddati to kai kuma Allah to zai sani ka ma'ana zai saka maka zai saka maka fi shiddati a cikin tsanani kai lokacin da kana cikin yalwarka kana cikin lafiya da ƙarfi da komi wannan bai shagaltar da kai bai kai talin Allah to kai kuma ran da ka shiga cikin tsanani sai ka ga sakamakon wancan biyayye wanda kai ma eh Allah tabaraka wa ta'ala dan haka eh kamar yadda ake ba da labarin wa'annan wa'anda eh wannan eh suka yi addu'a suka yi tawassuli da abubuwan suna alkhairi da suka yi bayan wani dutse ya zo ya liƙe su to kowannen su sai ya yi tawassuli a wurin Allah da wani aikin alkhairi da ya yi shi kenan sai Allah yana ɗage musu wannan abin yana ɗage musu har ya yaye musu baki da kamar wanda ya biyayya ga iyayen shi da wannan wanda ya ƙi yin zina tare da matan nan da kuma wannan wanda ya wani mutum ya mishi aikin lada bai ba shi abin ladan nashi ba sai aje wani aikin ladan ya siya mishi dabba ya ta kiwon suka zama da yawa kuma da ya gama da shi ya ba su shi ya ce duka nashi ne to kowannen su da wannan dalilin wannan aikin sai ya roki Allah in dai Allah ya amshi wannan ma Allah ya yi musu bala'in da suke ciki kai ga ana bude wannan inda dutse ya leke su aka ƙara bude aka ƙara bude shi kuma aka yaye shi gaba daya da haka ka gani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da yace ka kai biyayya ga Allah yin abubuwan shi da barin hannun shi da sauran lamuran shi lokacin da kake cikin yalwa babu matsala to kai kuma in ka shiga matsala sai Allah ya ya saka maka da wannan kuma an ce annabi Yunus ma alaihi salam lokacin da yayi addu'a a cikin cikin kifi to sai mala'iku suka ce ya rabbi ya ubangiji hada sautun ma'rufun fi biladin fi biladin gharibatin suka ce wannan murya murya ce wadda take sananna amma kuma a cikin wani gari wanda yake gharib abin mamaki abu wani murya ce wadda an san amma a cikin gari wanda yake baku ma'ana a cikin teku wurin da ba a zaton ta kenan abin mamaki faqala Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin Allah wanda yake ya buwa ya girmama yace amma ta'rifuna dalika shin ba ku san ba haka nan qalu man hu suka ce wane ne shi qala sai Allah ya ce musu abdi yunus ya ce musu ai bawana ne annabi yunus eh su dama murya da suka suka ce sun san ta wannan mai amma kuma a wani wurin da ba su sani ba ba su san ce haka zai abko anan ba kalu sai Allah sai suka ce mala'iku abduka yunus Allah bawan ka annabi yunus alladhi lam yazal yurfa lahu amalun wanda ba a gushe ba ana ta daukaka mishi aiki mutaqabbalun abun amsa wa da'watun mustajabatun da addu'a abun amsa yayi ta yin aiki wanda ka amsa yayi ta addu'a wanda ka amsa ne shine ya shiga cikin wannan hala qala na'am Allah ya ce eh kwarai ku shine qalu sai mala'iku suka ce ya rabbana ya ubangijinmu afala tarhamu man kana man kana yasnau yanzu shin baka jin kai ba game da abin da ya kasance yana aikatawa ayyukan nan nashi managarta da ya dinga yi fi halin fi halin raha'i lokacin da ya zamanto yana cikin yalwashi cikin sauki fatunjihi min albala'i sai ka tsere da shi daga bala'i qala bala Allah ya ce kwarai ko zan yi hakan fa amara Allah to a lokacin nan ne Allah sai ya hori azza wa jalla wanda yake yabuwa ya girmama alhuta sai ya hori kihi fa tarahu sai jefo annabi Yunus alaihi salam ya samu ya tsira kuma ya kasance addu'an da yake yi a cikin kihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito annabi ya ce ita ce addu'an da zannuni ya dinga yin addu'a da ita lokacin da yana cikin cikin kiri annabi ce ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan haka babu mutumin da zai kaskantar da kanshi da yin wannan addu'a a cikin kowane abu kowa menene sai ko Allah ya amsa mishi inda yana roƙon Allah da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma eh akwai wata riwaya kuma ta Imam Hakim yace man da abiha duk wanda ya addu'a da ita fi maradihi cikin rashin lafiyar shi ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 marratan su 40 famata fi maradihi sai ya rasu a cikin ya rasu a cikin wannan rashin lafiyar tashi zalika wannan rashin lafiya أعطي أجر شهيد تزع باش لادا شهيد الله أكبر وإن بريئة أنكم يوركي بريئة مغفورا له سي وركي ينا أبني مغافرة قريش الله أكبر الأسلام ذلك تعرف سينا مكينا عرش الأشياء يقول كي كرن تاتا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كفا أربعين كو يا وركي كو بي وركي بس إيها سامع الخير دي ببا سبب منها سننكما النبي صلى الله عليه وسلم يتسجب لتسيما Abdullahi ibn Abbas kuma yana mishi magana ne amma ai ta shahe mu ni duka wanda labari ya kama yace mishi wa alam kuma ka sani annama akhta'aka cewa duk abin da ya kuskure maka ma'ana abin da ya ketare ka nan daga ni'imomi da yalwa da mene da ma tsananin da ma duk abin da dai ya kuskure maka ma'ana Allah bai kaddara ba zai same ka to lam ya kulli yusibaka to bai kasance ba zai same ka ma'ana bai kasance ba Allah zai kaddara shi don ya same ka abin da ya kuskure maka to shikenan bai ya same ka wanda dama Allah bai kaddara bai san to bai yiwa ya same ka ya kamata ka san wannan wa ma asabaka kuma duk abin da ya same ka lam yakul aka to bai kasance ba an kaddara cewa zai kuskure maka kenan abin da Allah ya kaddara zai same ka to zai same ka ba makawa kawai ya same ka haka wannan har yanzu ma'anonin duk suna kama da wa'incan wanda suka gabata kaga ya Allah mana ta kullun yusibana illa ma kataballahu lana baba ka gaya musu ya rasulullah ba abin da yake samu sai kawai abin da Allah dama ya rubuta shi gare mu dan haka eh yi kokari yan uwa mai kyautata tauhidin mu mu tabbatar da cewa Allah shine mai yin komi komi ne ne zo mana to mu san cewa daga Allah ne sai mu amshe shi ko khairi ne ko kuma sharri ne kuma ai dama hakanan ne kamar da cikin labari za a habba Allahu abdan idan Allah ya so bawa ibtalahu to sai Allah ya jarrabe shi fa in sabira in yi hakuri ishtabahu sai ya zabe shi wa in radiya kuma in yi yarda istabahu sai ƙara zaben shi ne to hakanan ne eh hakanan ne Allahu akbar to Allah ya samu dace kuma eh hakuri yana daga cikin makamai waɗanda suke taimakawa wajen mutum dama shi wajen saukin shi bai da matsala bai da wahala kwarai inda inda an yi fi wuyai shi ne ta an tsananin ya sami mutum ya tuna kare gigi da kuma ya maida shi zuwa ga Allah to haƙuri yana daga cikin makamai waɗanda ke taimakawa akan haka nan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ci gaba da cewa Abdullahi Abbas wa alam أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaba da mishi wa annal faraja kuma cewa lalle ne yayewa ma alkarbi tana nan tare da bakin ciki ma'ana bakin ciki inda ya samu to yayewa sai ta biyo bayan shi sai ta biyo bayan shi wa anna ma al usri yusran kuma lalle ne tare da tsanani to akwai sauki da zai biyo bayan shi don duk irin kamar yadda shi ibrahim abdullah ke cewa in bulita bi ishtidadin mushrub fasbir sayati kan firajin wasrur idan aka jarrabe ka bi ishtidadin da tsananta tsanance wasrur da sharruka fasbir to kai hakuri sayati kan firajin wasrur sannu yayewa da kuma farin ciki za su zo maka to haka ne sannan kuma wa annama al-usri lalle ne manzon Allah su ce mana lalle ne tare da tsanani akwai sauki da zai biyo baya har ma sauƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa biyu ne zai zo dan manzo Allah sallallahu ya yi godiya ga Allah yace alhamdulillah lan yaghliba usrun yusrayn ce bu ya tabbata ga Allah tunda eh tsanani guda ba yarin jayi ba sauki biyu sai aka gane cewa da Allah yake fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra to usrin shi kadai ne tsananin amma yusrin habbiyu ne kenan bayan kowane tsanani guda sauki biyu zai zo Allahu akbar da haka duk mutum ya gan shi cikin wani abu wanda yake na damuwa na wani sauki kawai ya hakuri ya san cewa Allah sai ya yaye shi har ma tsananin daya to sauki biyu ne Allah zai kawo mishi kamar yadda akti manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na cewa lauja al'usru da a ce tsanani ya zo fadakhala hadha al-juhra sai shiga cikin wannan ramin wannan juhur kamar rami wanda haka nan aka gan shi wanda bayan shi ba aka yi ko kuma rami irin na su tururuwa da duka wannan juhur a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lauja al-usru da a ce tsanani ya zo fadakhala hadha al-juhra sai shiga cikin wannan rami la ja al-yusru annabi ya da sauki kuma ya zo hatta ya rahula alaihi har sai ya shiga wurin tsananin nan fa yukhrijuhu kuma ya fito da shi Allahu akbar to haka nan ne dan haka kenan eh Allah ya ba mu tamkatuwa da horon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin wannan hadisi da kuma hannun shi da dukkan horon shi da dukkan hannun shi Allah ya datar da mu zuwa abin da yake so kuma yake da shi bijahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته